أكثر في التوكل ثم لا ثم لا بد لطالب العلم من التوكل في طلب العلم ولا يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه ذلك رواه لذلك أه؟
ولا يشغل قلبه قلبه بذلك ذلك هو ولا يشغل قلبه لذلك روى أبو حنيفة رحمه الله عن عبد الله بن زبي- زبيدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه في دين الله كفاه الله تعالى همه ورزقه من حيث لا يحتسب نعم فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في التوكل wato wannan fasali zai tattauna ne akan abin da ya shafi dogaro ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ɗalibin ilimi ana so ya zamanto yana da kwai a tawakkul ya jingina lamarin shi zuwa ga ubangiji kada ya zamanto yana karatu amma kuma ya kwankwasa wa ya kyankyasa wa kayan wani haƙori ya kwankwasa wa wancan kafa ya kwankwasa wa wancan kafa sai ya zamanto a kullum kana karatu amma kuma karatun naka ba wani abin da yake amfana maka na alkhairi sai zubar da ƙimar malamai da kuma zubar da ƙimar shi ilimin da kake karanta ya kamata ya zamanto kana da kwai tawakkuli shine al'itimadu ala Allah subhanahu wa ta'ala wa tafwidul umuri ilayhi ka dogara ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma ka jingina al'amuranka ga baki ɗaya ka fawwala su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine mai akwai shine mai bayarwa thumma la budda li talibil ilm malam yace sannan kuma ba makafa ga ɗalibin ilimi min tawakkuli fi talabil ilimi na dogaro da Allah a cikin neman iliminsa lokacin da yake cikin karatu yana matsayin shi na almajiri ya yi sabko ya tafi makaranta ya ɗauki allansa ya ta bibiyawa to dole a wannan lokacin sai ya yi a tawakkul idan hal yana so karatu ya samu don kana sawa kayan wane da wane da wane a rai to a wannan lokacin lokacin da ya kamata ka zo makaranta za su ce ka je ka amshi wani abu shikenan sai su je su yi ta yawo da hankalinka su ce tsaya muna dan wani tattaunawa ce da wadansu tsaya har mu fito shikenan ka tsaya kai baka yi karatu ba kai baka yi komai ba ka tsaya ka bata minti talatin minti arba'in awa daya a kofar ofis kin wani ya fito ya baka jaka guda ya ce ka tafi kuma ka sunkuya kana godiya kai kuma ka bata lokacin karatunka to ɗalibin ilimi idan har yana so karatun shi ya tafi yadda ya kamata shine a lokacin da yake cikin neman ilimi ya dogara da Allah abin da ya zo mishi ya amshe shi da hannu biyu abin da bai zo mishi bakwa to kada ya kallafa wa kanshi sai ya samu wannan abu irin in kana neman ilimi irin zuwa waɗansu takarori ma da sauransu ba naka bane in kaga wannan takara ɗin za ta ɓata maka lokacin karatu ko ka ajiye ta akwai lokacin takara irin ka je ka kuje ku wancan kuma ya sauka ya ba ku kaza wancan kuma ya kaza ya ba ku kaza to idan ya zama to lokacin da za a je a yi wa wannan alhajin takara ko lokacin karatu ne to ana ake iya ganewa ɗalibin ilimi na gaske da wanda muna ɗalibi ɗalibin ilimi na gaske zai fifita karatun da zai koyo wanda ba za a bashi ba ko biye idan ya tafi akan zuwan da zai yayi takara wanda za a ɗauki jimammuka a bashi wanda zai yi mai ga ya sa ya kira yarinyar shi ya mata shafshaf an gane da kyau wala ya hatammu li amrin rizki kada ɗalibin ilimi ya damu da al'amari na arziki kada ya ce sai ya yi arziki kana ɗalibin ilimi amma kuma duniya ce a gabanka nan ba ɗalibin ilimi kake ba kana ɗalibin ilimi so kake a ce a kowane sati kana adashe ta jika biyu kana damƙawa kana bayarwa ba siye ba kake ba saidawa ba to ba dole ba in aka ce ana takara wanda za a samu dala ɗari ka fifita ta akan karatun da za ka yi ka sa kanka gurin da bai kamata ka sa kanka ba ɗalibin ilimi a dashe ba tashi ba ce kuɗi in ya zo a hannun ɗalibin ilimi da kuɗi da maciji maganin su kashewa shikenan kuɗi yana shigowa ko kikir kikir je ka samu littattafai ka zuba a cikin a cikin kantarka ina sai zaman to kana ta karatu mutane suna ta ganin wautarka kai kuma in ka ji ana kuna mun kallon jaki ni kuma ina muku kallon tarnaki kuna mun kallon tarnaki ina muku kallon da baibai ko ake cewa to haka za ka yi ta kallon mutane a cewa na bai san abin da yake ba kudin shi kullum shi dai kawai takarda yake siyowa ya siyo littafi kaza aje ya siyo littafi kaza aje amma yanzu in za ka tambaye shi ba ni ishirin ramse ya ce ba shi da kobi kullum shi kudin shi a littafi yake karewa alheri ne akwai lokacin da za ga cewa waɗannan littattafai da kake siye suna maka amfani in a yanzu baka isa ka karanta su ba ko akwai lokacin da za ka buƙaci karanta su kuma a lokacin inda a lokacin ne za ka siye su ba kuɗin siye in dama ta kubce ta kubce mun gane da kyau da haka wala ya hatamu kada ya damu li amrin rizki da al'amari na arziki ya ce shi sai ya zamanto yana da kwai kwant a banki yana da kwai suto a bakin tasha yana da kwai kadarori yana da raƙumma yana da shanu yana da kwai ƙananan tumakai da awakai in aka zo ana magana ce eh domin yan kasuwa sun nuna mu kuɗi to kai ba ɗan kasuwa ba inda ka ce yan kasuwa sun nuna mu karatu ya ce to kowa hanyar shi kenan amma kai ba ɗan kasuwa ba ba kuma ka raka da kanka da ɗan kasuwa wajen ɓangaren kuɗi kana ɗalibin ilimi ka tsaya a matsayinka na ɗalibin ilimi akwai ɓangaren malamai akwai ɓangaren ɗalibai akwai ɓangaren 'yan kasuwa to a cikin ɗaliban ilimi ka fito to kada ka ce za ka kara kanka cikin malamai kada ka ce za ka kara kanka cikin 'yan kasuwa kowanne kowata ƙwariya da 'yar uwarta take haɗuwa kowane allazi da nashi amanu wala yushghilu qalbahu bidhalika sannan kuma kada ya shagaltar da zuciyarsa bidhalika wato da lamarin abin da ya shafi arziki kada ya shagaltar da dukiyarsa ko kuma wala ya shagalu imma sulatsi ko ruba'i shagala ya shagalu kenan wala ya shagala kalbuhu kada zuciyar shi ta shagaltu bi zalika da neman duniya a lokacin da kake cikin karatu kada ka sa kudi a ranka don wani kudi zai zo maka ne a matsayin ribar kafa amma kada ka ce kai sai ka ji da kudi a jihunka sannan za ka yi karatu in dai ka ce sai ka ji kuɗi a jihunka sannan za ka yi karatu to lokacin da za ka yi karatun yan kaɗan ne idan ka haɗa shi da lokacin da ba za ka yi karatu ba ɗalibin ilimi ba san shi da tara kuɗi ba ruwa abu hanifata al'imamu abu hanifa a numan ibn thabit allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya rawaito magana daga abdullahi dan zubaidi allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abdullahi ibn zubaidi sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine ce sahibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man tafaqaha fi dinillahi kafahu Allah ta'ala hammahu wa razaqahu min haythu la yahtasib man tafaqaha dukkan wanda ya fahimci addini na ubangiji dukkan wanda ya kwankwaɗi fi'ihu fi dinillahi a cikin addini na Allah zamanto mutum ya bayar da kanshi saboda koyon addini da kowane lokaci ka ganshi da littafi a hannunsa ina za ka makaranta daga ina kake makaranta menene kake karatu me za ku yi anjima tilawa ka yi rubutu ko baka yi ba a gaba an gane ko ya zama to kawai shi haka ne tsare shi a kullum in ka gan shi sai ya tunatar da kai karatu kana ganin shi kaga alama ta mai karatu a tattare da shi ko yana zaune shi kadai ka je yana ta rangada talawa ko yana zaune shi kadai ka je yana ta karanta ayoyi na alkur'ani ko hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to dukkan wanda ya ta kokari wajen fahimtar addini na ubangiji subhanahu wa ta'ala to shi kuma kafahu Allah ta'ala hammahu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya isar mai dukkan wata damuwar shi Allah zai mai maganin dukkan wata damuwar shi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u bayan Allah waɗanda suka san Allah su ne suke kiyayewa dokokin shi wanda bai san Allah ba ta kaka zai kiyaye dokar Allah da haka bayi nagari malamai waɗanda suka san Allah to su ne suke kiyayewa dokokin shi to kuma dukkan wanda ya kiyaye dokar Allah Allah ta'ala zai sanya mai mafita a cikin dukkanin al'amuransa sannan kuma zai arzita shi ta inda baya baya tsammani ta inda bai taba yin aune ba tana arziki zai ta zo mushi mun gane da kyau shine kafahullahu ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi mai maganin hammahu damuwarsa dukkan abin da yake dama shi yanzu gashi cikin abokaina kowa yana da kwai hili kowa ya yi gini kowa yana da aure amma ne yanzu ko hili ban nida ko gini ban nida ko aure ban nida shikenan Allah yana gani cikin ɗan lokaci kankane su da suka zo laka suka yi watakila hilin marabi ne suka siya to watakila kayan Allah ya kaddara in aka yi wani fushaɗin sai ya kasa hili biyu a gami ɗaya ka zo ka gine shi ka mishi gini na alfurma ana na ana nan su yan bana bakwai ne ma matan suke ɗauka yan jika ɗari jika ɗari da sattin ka je ka agada suka diba wata buzuwa shikenan ka danno ta bayan kuma ka auro ta maimakon a ce ita kaɗai ta zo gida a a cikin mota za a sayo ta kuma motar ba ta ba ta kwa wace ta mai gidanci an gane da kyau to haka ya kamata in dai zaka kiyaye dokar Allah ko to shi kuma Allah ta'ala sai yi maka abubuwan da baka taba tunani duk wata damuwa ta haka Allah zai maka maganin ta shine wa razaqahu min haythu la yahtasib ubangiji subhanahu wa ta'ala zai arzuta shi ta inda baya tunani ta inda baya tsammani to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake idan ka ba da himma bangaren koyon addini na musulunci shi kenan sai ka raka sawa kana fiddawa ana kulla da kai ana kuncewa da kai amma ba san ta inda rufin asirin nan ba yake zo kawai daga Allah ne na'am فإن من اشتغل قلبه بأمر الرزق من القوت والكسوة قل ما يتفرغ لتحسين مكارم الأخلاق أخلاق ومعالي الأمور قيل دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعود فإنك أنت الضائم الكاسي فإن من اشتغل قلبه بأمر الرزق حقيقة دكا وند زوتي يشي تشغلتو ya zamanto zuciyar shi ta shagaltu da al'amari na arziki so yake kawai a ce gashi ya yi kuɗi so yake a ce yana da kwai hilaye kaza so ake so ake so yake a ce yana da kwai gidaje kaza wanda duka nashi ne haya ce ake mishi ya mallaki motoci ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza ko min alquti na abinci wal kiswati da tufafi so yake a ce din sati akwai dinki da ake mishi amma din ranar lahadi a ce kawai akwai sabon kaya da yake sa ko din ranar juma'a ko din ranar alhamis kawai sai ya sa sabbin kaya ya fito idan aka tambaye shi kwamfule nawa ka tara ce shi bai ma san adadin su ba irin wanda za a mishi tambaya ce sauka nawa kai ya ce shi bai ma san adadin ta ba to shi ma za a tambaye shi kwamfule nawa ka tara ya ce shi bai san adadin su ba ce shi wani kayan nashi ma sai ya mance ma da nashi ne ke in ya gan shi ya tana iya akwai lokaci kaza da ya sa su to kaga irin mutumin da ya zama to zuciyar shi tana da wannan tunani kullum arziki da kuma abin da ya shafi tufafi zuciyar shi ta tafi wannan bangaren ko to kalla ma ya tafarragu li tahsili makarimil akhlaq kadan ne ma za ga cewa ya ba da lokacin shi saboda tabbatar da manya-manyan tadodi waɗanda suke masu karamci kadan ne za ga cewa gashi mutum a lokacin da yake kolantaka yake almajirantaka shi ya sa a kan shi don wata uniform da za a yi ta auren wani sawa arme ɗarmawa sallah kaza kaza duka sai ya ɗinki da kowane lokaci kaɗan ne kuma za ka samu yana da kai karatu kaɗan ne ana samu 'yan kaɗan daga ciki amma kaɗan ne mutumin da kaga cewa ya saka ya cika sanya sabbin tufafi to ba zai iya zama kuma yi karatu ba yana saka sabbin tufafin nan ko shikenan kawai ziyara ta banza zai tsira yau abokanmu za mu kai ziyara 'yan guri kaza kenan a je a wuni a kashe fada ya sa sabbin kaya shikenan bayan kwana uku kwana hudu hallo a ya wani dimke shi in ya saka shi a jikin shi shikenan kuma ce kawai ma za a tafi can suna da a can za a ɗora fadar yau da ce akwai wani abokin a ina yake ce mata can ya ce garin garin garin malam ya kula ce ina ne malam ya kula ya can ne ka ɗauke ka ko tafi ki ana na ana na har wata ran in ya saka wata kayan ya ce kai wannan shaddal ba ta zama murya ba ce shiru ya ce maraɗi za mu kai ziyara akwai wani abokinmu an ce yana sauka ranar laraba ta ran litinin za mu je mu fara shirya shi a je litinin talata laraba alamun shi juma a kashe ta a can to irin waɗannan abubuwan da yawa za ka ga cewa wanda ado ya dame shi a lokacin da yana karatu to shi kuma kaɗan ne za ka same shi ya ba da lokacin yin karatu ne amma wanda za a ga cewa shi ba ruwan shi da kowane irin yanayi ka same shi shi da ma almajiri ne kuma bai rena wannan muhimmiya ba bai rena wannan aikin da yake ba ya ba shi daraja wa ma'alil umur sannan kuma kaɗan ne ma zai bayar da lokacinsa saboda tabbatar da maɗaukakan al'amurra gila an faɗa wato waɗansu daga cikin mawaƙa suka ce da ilmakarima la tarhal li bughyatiha wa qa'ud fa innaka anta ta'imul kasi yace da ilmakarima kabar almakarim wato abubuwa waɗanda suke na karamci abubuwa na karamci ga baki ɗayan su kai watsi da su la tarhal li bughyatiha kada ka yi laftu kada ka hau saman mota ko saman moto ko saman keke ko saman jaki ko saman doki da bugayati ha saboda neman wannan karamci din faka'ud ya ce ka zauna a gida ka yi ta karatu ka yi ta bugawa fa'innaka an taɓa'imul kasi ce idan har ka zauna ko kana ta karatu dare da rana safiya da marici to kai dai abincin da za ka ci kafi ƙarfin shi tufafin da za ka saka a jikinka kafi karfin shi wato wannan yake nuna akan cewa idan mutum ya zama to zai yi bulaguro gashi yana karatu a gari ya ce wannan karatun da muke gashi abubuwa sun yi tauri kaza kaza kaza ya aje ce tabura da zai tafi tabura da ba in yaje bane zai samu maganin horin jini a can inda a nan mutane ba sa ƙaunar shi ba sa kaza in ya je shi ya samu wata miliyan shi uku ya zo ya kafa fada a ƙoli gidan shi yau wannan ya zo shi ya ɗauki dala ɗari ya ba shi wani ya zo ya ɗauki jika sai ga da in ya je gurin fada fada ba a mushi magana ma amma yanzu fada ta komo gidan shi ƙofar gidan shi za a zo in za a ce abinci da rana a hudu har da kaji a ciki ce kai yau muna gidan wani wani ya ce kai ni kaji kawa wani sannu da zuwa ko ce me gare shi zan je kai wannan akwai kaya kaga yanzu ya samu wani karamci wanda da ba shi da shi ya ji ya samu maganin hurin jini ya dawo to idan kana neman maganin hurin jini kalihiya shine karatu eh ka zauna ka yi ta karatu ka yi ta karatu idan ka yi ta karatu ka yi ta karatu kuma kana ta fahimta ko to sai ya zama to wata ran za ga cewa ka samu hurin jinin da baya gogewa ba kaji za ka yanka ba a'a ba abinci za ka dafa ba ka fudo duk inda ka je ka za a maka daraja za a ɗauke ka da daraja da kima za a ga cewa wanda don kuɗin shi ake ɗaukan shi da daraja da kima radda aka ce ba shi da to shi kuma ba shi da wata kima a wajen mutane wanda aka ce don sarauta shi ake ɗaukan shi da daraja da kima radda aka ce sarauta tashi wannan ta gushi shi kenan inda aka zo in yi zo ciwata ake tashi a tsaya ranka da ranka da shi kenan suna sauka daga wannan kujerar da ya ƙare ya zama irin na kowa wata ran ya tsare maka hanya ma ya kaza ki shi talla da kula daga ga ture shi ka ture shi ce ni ne wa ne wa ya ce wani ce tsohon mera ka ce kai kayi min rama da to Allah tsine maka to ka ga zama kuma tsinuwa tsakanin kai da shi to amma in daraja ce ta karatu ko ya ka ce wannan tsohon malami ne ba daraja bane aka rage mishi ba kara mishi daraja ce ake ah tsohon malami ne eh lalle a ji a gaida shi amma da aka ce wannan tsohon dan bariki ne tsirin ta kare musu kenan ya yi retrat to malami shi ba retrat don haka kullum ya zamanto ka zauna a gida kana ta karatu kana ta karatu kada ka ce sai ka je ka nemo maganin horin jini saboda yan uwa su soka saboda abokan zama su soka a ka zauna ka yi ta karatunka inda ka zauna kana ta karatunka ko to sai yan uwan su soka saboda Allah tabaraka wa ta'ala zai soka mala'ikai za su soka kuma zai sanya soyayyarka a cikin zukatan bayan shi nagari kamar yadda hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar to haka waɗansu daga cikin malamai suka fassara wannan baiti din amma waɗansu suka ce faƙa'ud wato waƙa'ud ka zauna a gida ka yi ta karatu ka yi ta neman ilimi fa innaka anta ta'imul kasi idan ka tashi ka tafi neman wata daraja neman maganin farin jini ko iya abin da zai baka shine ya baka abin da zaka ci ka sha shine ya baka abin da zaka ci ka sha amma ba abin da zaka san da zaka bauta wa Allah da shi ba idan ka tafi neman kuɗi ta burada iya abin da zaka samu shine ka samu abin da zaka ci ka sha amma ba ka san da zaka bauta Allah ba to dan haka ba za a hada ba fita ta burada ga ɗalibin ilimi game da ya zauna a yi karatun shi a gida idan ya zauna ya rike mutuncin wannan abin da yake karantawa kuma ya san da cewa annan nasara ma'a sabari wa anna ma'a al'usri yusra komai ya gama na'am قال رجل لمنصور الحلاج أوصني فقال هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك lam tashghalha
إن لم تشغلها شغلتك ينبغي لكل أحد أن يشغل نفسه بأعمال الخير حتى لا تش... حتى لا تشتغل بهواها
qala rajulun li mansur al-hallaj a wani mutum ya faɗa ga mansur al-hallaj Allah ta'ala ya ji kansa da rahama mansur al-hallaj babban malami ne daga cikin malamai ya ce da shi ausuni ya ce ka yi min wasiya faƙala hiya nafsuka in lam tashghalaha shaghalatka ya ce abin da zan yi maka wasiya a kai shine dai ranka ka shiga taitayinka game da ranka in lam tashghalaha idan kai baka shagaltar da ranka ba game da aikata ayyuka na alkhairi shaghalatka ita wannan ran naka za ta shagaltar da kai za ta hana ka ayyuka na alkhairi ranka idan ya zamanto Allah ya saka da alkhairi barakallahu fikum barakallahu fikum idan hal baka shagaltar da ita ba game da abin da ya shafi ibada to ita kuma za ta shagaltar da kai game da abin da ya shafi tambadewa da lalacewa da rashin sanin kimar lokaci wannan haka rai take don haka fayan bagili kulli ahadin ya yi kamaci ga kowane ɗaya daga cikin bayin allah musulmi an ya shagala nafsahu ya shagaltar da kanshi bi a'mali da khairi da ayyuka waɗanda suke na alkhairi hatta la tashtaghala bi hawaha har dai ta yanda ran nashi ba za ta shagaltu ba da son zuciya idan ya zamanto duk lokacin da ya zamanto kace wannan lokacin farigi ne ko baka da aiki to a wannan lokacin zuciyarka ita za ta tsara maka aiki wane kiraye su wane da wane mun ku zo a dora fada shi ke ka kira in yin ka leƙa ka ce kai mintin na ku ɗaya ne biya yi ba bari da in kira wani in ce mishi da Allah in yana da kiredi ya kira su wani su wani ya gaya musu mu zo mu dora fada shi na zuwa ɗora fada daga safe da ka saba ka yi takarar izu goma ka saba ka yi takarar izu sha biyar ka ɗan karanta littafin ka akhdari ka karanta al'arbu'unan nauyiya ka ɗan kaɗan yanzu sai zama to an zo an ɗora fada tun da safe karfe tara na safe za ka yi na asar ko minal jinnatu wan nasu baka ce barantana ka karanta nasi dukanta ko minal jinnatu wan nasu in ba a sallar azur ba da kuka je yi shi ma ka karanta ta a zamanin wannan ba wani abin da ka karanta na alkur'ani ba wani abin da ka karanta na hadisi kawai surutai ne an baka wani labarin kila wa kala kenan ya da jita jita kana nan yau gobe ga jibi gata shi kenan har ka zama to kai ma tacaccen makareci haka maza Allah faɗa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ya zama to tacaccen makareci ya ce duk abin da ya zo kunnen shi sai ya bada labari a kai duk abin da ya ji a kowace fada to in ya zo shi wani guri sai ya kadar shi ma to na ji an ce kaza kaza kaza baba tunubu ya ce kaza ce kaza a haka yi wannan kuwar shi baba tunubu ai a ruɗe yake shikenan shi ma wani ya yi maka shari har in ka tashi ka je gaba wannan sharin da aka maka wanda baka sani ba da shi za ka je ka isar a gaba kuma yana ya zama to kawai wani labarin ya inganta wani bai inganta ba amma saboda dai ka ka zama to mai kwashe kwashe yana sai ya zama to ka bata kanka lokaci na'am wala ya tammul ajilu li ولا amri يحتم dunya العاقل لأمر الدنيا لأن الهم والحزن لا يرد المصيبة ولا ينفع بل يضر بالقلب والعقل والبدن ويقل بأعمال الخير ويهتم لأمر الآخرة لأنه ينفع Mm. malam ya ce wala ya hatamu al'ajil al'ajil mutumin da yake da hankali baya damuwa li'amurin duniya game da al'amari na duniya baya damuwa da lamarin duniya li'anna lahamma saboda bakin ciki wal huzna da bacin rai akan lamari na duniya la yaruddul musibata baya mayar da musibar da ta fada kan mutum duk wata musiba da ta afku akan mutum damuwar shi akai da bakin cikin shi ba zai sa wannan musibar ba ta doki misali a ce mutum an ce an rike mai motar shi an ce sai ya bada miliyan 17 shi kuma iya abin da yake hannunsa miliyan 15 ce kuma wannan mota ta shi da ita da abin da take cike yake doke da shi daga bai wuce miliyan 17 nan ba to zin ya ce sai ya bada miliyan 17 za a sallame ta shine iya abin da ya bada din shine iya abin da zai samu yanzu ya zo shi ya raka tunani ya raka bacin rai daga karshe mai zai janyo mishi tansiyan zai janyo mishi ya cutar da shi to kada mutum ya damu ga al'amari na duniya don lamari na duniya bakin ciki da bacin rai wannan dukkaninsu musiba ce wanda ba za ka iya mayar da ita ba wala yanfa'u kuma ba zai amfane ka ba irin damuwa da bacin rai mutum ya tafi kasuwa ya je shi ya wuni bai yi cinikin ko biye ba ya zo shi ya hana idan shi barci ya raka damuwa ya raka bacin rai ce wallahi gashi ko wani wani zo shi zai sai kayan nawa kawai ya ce ya hasa ma ina gani kuma a gabe sai irin shi wannan musiba da zai take ya ta damuwa hal haga da in ka inda yana yana hutowa a kimtse da sauransu ga ya fara hutowa riga da wando da ba jallabiya ce in ya sa rigar shikenan wannan kawai sai neme shi ya rasa sa na wata shi ko saboda ya yi fafutuka kawai so yake fito da sauki wata ranka gan shi ya fito da takalmi kafa ɗaya na shi ne ɗaya na matar shi ne irin wanda za ga ko wanda za ga cewa wani ya fito sallar asuba da da muna fata ta matar shi ya za yi share ce za to bayan an gama sallar asuba kuma sai ya zauna yake azkaru har gari ya batta yi to daga masallaci zuwa gidan ne abin ya gagara da ya kallaci abin da yake jikin shi to tashi hankali haka ne sai sa ka kiɗime ka sa riga gaba gari ko ka sa riga bai bai yau kuma abin ya dawo ka dawo cikin hanyacin ka ga yanayin da kake ciki bai dace ba kasance a cikin wannan yanayin bal bari dai ya durru bil qalbi wal aqal wal badan wato damuwa da bakin ciki da bacin rai akan lamari na duniya yana cutar da zuciya ne yanzu zaka ji an ce mutum tansiyon kin shi ta buga wal aqal in da mutum hankalin shi ras za ga cewa yanzu ya fara ya fara kama kami duk wanda ya rike kayan duniya ko shikenan sai Allah ya kawo mai karel arziki da ka san shi sarai hira kuke da shi da kyau amma za ga in kuka zauna kuna hira da shi kawai yana sakar da su wani ne tsohon mai kuɗi daga ƙarshe kuma sai ya talauci ana nan ana nan kawai in ya zauna a kofar gidan shi in ta makai suka zo huce ta ke ina kwanan ku ina kwanan ku shi gaba ke ɗaya su su ta makan nan da yake gani ya mutane ne amma da ko mutanen baya gaidawa to sai zamanto kuma allah ta'ala ya kaddara amshewa abinsa da wuri da ya amshe kuma ga baki ɗaya hankalin shi masu ya tabu gashi zuciya tansiyon gashi kuma hankali ya tabu walbadan kuma hakanan yana cutar da gangan jiki yau za a ga mutum bulbul lafiyan shi kalau in kai sati guda ko kaɗu da shi zaka ce ni wani rashin lafiya kake ce a wallahi ba rashin lafiya wallahi jarrabawar ce muka da ita wannan duwankin wannan duwankin wani allah ya kai za a lafiya kayan mu ne suka rike yanzu kaga yanzu tsayen nan da nake maka ba zan iya baka jika goma ta ta kaina ko kuma ko jika guda baka da amma baka taba bai taba tunanin cewa kai baka da wannan kudin ba to amma shi saboda kawai ya sa wannan lamarin duniya din a gaba ku sai zama to ga baki ɗaya ya sabe kai ga baki ɗaya da kato ne in kuka gamu da shi in kuka gaisa da shi ka ji hannun shi tantam a ciki amma ku gaisa da shi ka ji hannun ga baki daya ya zama karami ka taba yi ka ce wani lafiya ma ya ce lafiya kalau kawai yanayin rayuwa ce haka wannan mulkin na cani kai dai Allah hudda mu lafiya na'am da annahu wa yahtamu gu wa yukhillu bi a'malil khairi sannan kuma damuwa da bacin rai game da labari na duniya yana dakusar da mutum game da yin ayyuka na alkhairai na'am aiki na alkhairi a akwai wanda za a kashe kudi a ciki za a ga cewa yanzu idan mutum yana da niyyar zai gina masallaci an zo an mai debi kudin da za a kashe za a kashe miliyan biyar shi kenan sai aka rike mai mota wanda ita kuma za a kashe mata miliyan bakwai idan ya kashe miliyan bakwai din na wannan motar ko daga karshen ya zo ca dai masallacin na ai haƙuri sai baɗi an kashe miliyan bakwai a hanyar cije-cije na duniya kuma shi ko ba zai hudda wani kuɗi ba a cikin kuɗinsa shi kenan sai ka ji ya ce sai bari aiki na alkhairin nan kaga ya da kusar da shi ya ce eh ya ce zai amma ba yanzu ba kenan ka takura mishi mahal ya sa maka hannu Mm, saboda yana da akwai to don haka ya kamata ɗalibin ilimi kada ya damu da lamarin duniya bal bari dai wa ya hatammu li amri akhirati ya damu da lamari na lahira ya dinga tuna tsayuwar shi a gaban Allah ya dinga yin kaza ya dinga yin kaza ya dinga yin kaza wanda zai zama to ya tserar da shi a gaban Allah li'annahu yanfa'u saboda tunani na lahira yana amfanar da mai yinsa duk wanda yake yin tunani yaya zai tsira a gaban Allah a gobe kiyama wata tambaya za a mai a cikin kabarinsa wata amsa zai ɗauka ya bayar wannan duka sai ya zama to yana amfanar da shi na'am وأما قوله عليه السلام إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا هم المعيشة فالمراد منه قدر حمل قدر حمل لا يقل بأعمال الخير
wa amma qawluhu alaihi salam amma fadar jakadan Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da yace inna minaz zunubi zunuban wato haƙiƙa akwai waɗansu laifuffuka daga cikin laifi da bayi suke aikatawa wanda la yukaffiruha ba abin da yake kankarewa waɗannan laifuffukan illa hammul ma'isha face dai damuwa da tashin hankali na rayuwa lamari na rayuwa neman abinci kenan to abinda ma'aiki yake nufi da wannan hadisin fal muradu minhu abin nufi ga wannan hadisi din ga wannan magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama qadaru hammin gwargwadon damuwar da la yukhillu bi a'malil khairi ba zai dakusar da mutum ba gaba da yin ayyuka na alkhairi aiki na alkhairi wanda ya saba yi ba zai daina yi ba saboda shi ina akwai wani wanda za ga cewa ya tashi musulmi ne mumini ne na ƙwarai yana da iyali yana da 'ya'ya ya tashi ba ko biya a hannunsa kuma babu komi a gidan shi aga wannan zai ɗanyi damuwa amma wannan damuwar da zai ba za ta hana shi ba ya tafi sallar asubahi ba za ta hana shi ba ya fito ya yi karatu ba za ta hana shi ba in an zahar ta ya tafi ya sallah a cikin jama'a to kaga wannan damuwar da yake shiga ciki to irin wannan damuwar ce wanda akwai laifuffukan da bayi suke aikatawa ba abin da yake kankarewa wannan laifuffukan sai irin wannan damuwar mun gane da kyau na'am ولا يشغل القلب شغلا يخل بحضار القلب في الصلاة فإن ذلك القدر من الهم والكسل من أعمال الآخرة Mm.
ولا بد لطالب العلم من تقليل الع- من تقليل العلائق الدنيوية بقدر الوسع Mm. Ba shi kenan wala ya shagalu da kalba shugulan yukhillu bi ihdaril qalbi fi salati sannan kuma ba zai shagaltar da zuciyarsa ba shagaltarwa wanda za ta iya dakusarwa da halarto da zuciyar shi ga baki daya a cikin sallah idan yana cikin sallah wannan damuwar da yake ciki ta rashin abinci a gidansa ko ta rashin lafiya da wani wanda yake da a cikin gidansa wannan ba zai sa ba hankalin shi ya kidime har ya zamanto idan yana cikin sallah ya dinga rafkanuwa saboda ya san wanda yake talautawa mai arzutawa duka ɗaya ne shine Allah kuma shine ya zaɓi yau ranar litinin ta mai a haka shi kenan ya ɗauki haka nan ɗin nan a matsayin kaddara ce Allah ya so ya zamanto ya ya samu bawon shi a wannan yanayi نعم
don fa'in na zalikal ƙadara haƙiƙa wannan gwalgwado min alhammi na damuwa wal ƙasdi da nufi min amalil akhira wato yana daga cikin ayyuka na lahira yana ga cewa bawa wani lokacin Allah ta'ala ya jarrabe shi da yalwa wani lokacin Allah ya jarrabe shi da talauci to idan Allah ya jarrabe ka da talauci ko ya jarrabe mu da talauci ko ya jarrabe su da talauci abin da ya kamata mu yi a wannan lokaci shine ɗauka haƙuri نعم
ba wai firkici ba za mu yi da raki da hutowa cikin rediyo mu yi ta faɗin iya bakin gwargwadon ƙarfin mu sai inda mai mai da hai talaucin nan da ake ciki ya yi yawa ƙangin nan ya yi yawa ya yi kaza an yi kaza yau a gidana ko tuwo binci ba kaga da ni da matata da wani da wani kwana muka yi muna addu'a bar abin da muka samu da me za ka samu kuma wanda kake gayawa din sai ya maka maganin matsalar taka ka kwana ka yi addu'a shi kenan an maka tambaya yaya ake lamarin yanzu to alhamdulillah muna yi wa Allah ta'ala godiya akan yanayin da muka samu kai amma ba laifi ana ci ana sha shi ganin sai ya zama to yadda ka gode wa Allah ta'ala ka nuna cewa lalle kai din yadda ake cikin wannan yanayi na babu ko amma dai Allah bai hana ka baci bai hana ka basha to shikenan sai Allah ta'ala ya ƙara linka maka akan ni'imar da kake da kai ta da sai ya zama to su kuma masu rakin kullum rakin za su rake mai jaje kullum ya dinga jaji din yanda abinci zai yi arha to sai Allah ya danne mishi hanyar samun kuɗin da zai siya abinci din yanda kaza zai yi arha sai ya zama to ba zai iya siya ba amma kai kuma yanda Allah ta'ala ya sa maka godiya akan harshenka sai ya zama to din yanda abinci zai yi tsada sai Allah ta'ala ya hore maka hanyar da za ka siya din yanda abu zai yi wahala shi kenan sai Allah ya sa ka same shi ta hanya mai sauki wala budda li ɗalibin ilimi malam yace ba makawa ga ɗalibin ilimi dole ne ɗalibin ilimi min taqlilil ala'iqid dunyawiyyati ya karanta alaƙoƙi na duniya alaƙoƙi irin abin da ya shafi abakai wanda na duniya ne ko to ya kamata ɗalibin ilimi ya zama to ya karamta su kada ya zama to kai yanzu ana magana abakai kace kai baka san iya adadin abakanka ba wani za a ga cewa shi in ya zauna a gari ma aka saba da shi ko barin garin yake daga cikin malamai saboda kana sabo da mutane a gari shi zai sa in suna wani abu in suka gayyace ka dole ka amsa dole kuma a zo a gaya maka gayyata saboda ka san mutane amma yanzu bako wanda ya zo shi kai baka ma san bako ya zo gidan wannan ba kuma makwabcinka ne da za in za ka yi sabga kaka ba za ka zo ka gaya wannan bakon ba to shi yasa yawanci daga cikin malamai suke zaɓar bakuntaka akan zama a garin da aka sanka na'am bi kadar gusi gwalgwadon ikonsa gwalgwadon karfinka kai iyakacin gwalgwadon yadda zaka kare yawan alaƙoƙi da mutane mutum ya zo ya ta fama akan ya zamanto abokinka kula ka harka da shi amma ka nuna cewa kai ba wannan bane a gabanka karatu shine a gabanka in karatu zai zo ku yi zo ku yi karatu amma ba dan can ka kama ziyara ya kai maka ba baka da wannan lokacin na'am ولهذا اختاروا الغربة يختاروا الغربة أه؟
يختاروا الغربة ولهذا اختاروا الغربة مم.
ولا بد من تحمل النصب والمشقة في سفر التعلم مم.
كما قال موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه في سفر التعلم مم.
ولم ينقل عنه ذلك في غيره من الأسفار مم.
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا مم.
ليعلم أن سفر العلم لا يخلو من التعب مم.
لأن العلم أمر عظيم shi وهو kenan wali hada ikhtarul gurba saboda haka ne ma malamai suka zaɓi bakunta akan su zauna a garin da aka san su idan mutum ya tafi garin da yake bai sanu ba a can a can zai samu damar ya tsaya yayi karatu kafin ya zamanto ya sanu kan a sanuwa in kaga mutane sun fara zawa wajenka an fara danne maka waɗansu haƙoƙi da kake baiwa kanka shikenan hallo sai ka ce za ka ƙaura shikenan ka tashi ka tafi wani guri da haka malamai suka tara karatu amma dama kana son abakai a ce yau ka fi kowa abakai har ma tutiya kake akan cewa a cikin abokanka ba mai jama'ar ka ka ce kai ba ranar da za ta fito ta hada a ce ba a gayyace ka ba wani abu har alfahari kake da wannan ba haka magabata suke ba magabata su abin da suka fi bukata ma a ce ba a san su ba ya fi sama da a ce an san su wala budda min tahammulin nasabi wal mashaqqati fi safarin ta'allumi to ba makawa min tahammulin nasabi daga ɗaukan wahala wal mashaqqati da wahala fi safarin ta'allumi a cikin bulaguro na neman ilimi inda za ka tafi neman ilimi ko kowane irin gata aka maka a gidanku to sai ka haɗu da da wahala a cikin wannan neman ilimi din kowane irin gata aka maka dole ne wannan in dai neman ilimi ne za ka fita to dole sai ka haɗu da wahala a ciki kama ƙala musa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina wa alaihi kamar yadda annabi musa jakadan allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma shi annabi musa alaihi salatu wassalamu kamar yadda ya faɗa fi safarin ta'allumi a cikin bulaguro na neman sani ya ce laƙadi laƙina na saban lalle haƙiƙa mun haɗu da wahala fi safari na haza a cikin wannan bulaguran namu walam yunƙal zalika anhu ba a rawaito ba faɗar laƙadi laƙina min safari na haza na saba fi ghairihi a cikin wani samin al'asfari daga cikin bulagurarruka da annabi musa yi annabi musa ya yi ta bulagurarruka akwai lokacin da ya zama toma ya yi wani bulaguro lokacin da yana tafiya wani daga cikin ibubawa ya nemi agajinsa akan wani daga cikin mutanen fir'auna wanda annabi musa da ya doke shi sai ya zama ya kashe shi shikenan ana na ana na hallowa shagari sai suka haɗu da wannan ɗin mutumin da da ajiye ya taimaka mishi hallo suna rikici da wani sai ya ce wa annabi musa ya dafa mishi shikenan sai annabi musa ce dama ba je ba ka kashe mutum to daga ƙarshe dai annabi musa da ya je ya dafa mishi sai ya tsammanin shi ne zai kashe sai ce je dama ka kashe mutumin musa je da gangam ka kashe mutum kuma yanzu kuma kaina za ka faɗo kai wancan mutumin ya ji shikenan sai tsere ya je shi ya faɗi a gari cewa ai wanda ya kisa nan na jiya musa ne annabi musa ya fito da sauƙi cikin dare da rana ya ta tafiya hale zaman to ya gaji amma bai ce bala kalala kila min safari na hada na saba ya ce rabbi inni lima azarta ilayya min khairin faqir amma bai ce ba la kalala kila min safari na hada na saba akwai gulagurarruka da annabi musa alaihi salatu wassalam ya a cikin rayuwarsa amma ba a ji ya faɗi cewa ya haɗu da wahala ba in banda abu na guro na neman ilimi dan me yace li ulama saboda a san cewa anna safar al ilmi haƙiƙa bulaguro na ilimi la yakhlu min at ta'abi baya wafanta daga wahala dole ne sai an haɗu da wahala a ciki da annal ilma amrun azimun saboda ilimi al'amari ne wanda yake mai girma na'am وهو أفضل من الجهاد عند أكثر العلماء والأجر على قدر التعب والنصب فمن صبر على ذلك وجد, وجد لذة تفوق, تفوق سائر لذات الدنيا نعم وهو أفضل من الجهاد إلمي shine mafifice da fita daga fita yaƙi ya fi ka tafi yaƙi inda za ka zauna ka nemi ilimi da kyau ka fahimci addini na musulunci ya fi a ce ka fita yaƙi na ɗaukaka addinin Allah inda aka tsirin ulama'i a wajen yawancin malamai mafi yawa daga cikin malamai suna ganin cewa ilimi ya fi sama da ka tafi filin yaƙi a yi ta gwamzawa da kai kai mutuwar shahada a can wal ajiru shi kuma lada dama za ka same shi ne ala qadari ta'abi wan nasabi a bisa gwargwadon wahala da kuma jigata da kai gwargwadon yadda ka ci gumi ka sha wahala gurgurai da za ka samu lada haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa nana aisha lokacin da za ta tafi ta yi umara ce sai dai ladan ki a bisa gurgudan wahalaki gurgudan yadda kika yi wahala gurgudan yadda za ki samu lada mai yawa na'am faman sabara ala zalika to dukkan wanda ya ɗauki haƙuri akan wahalar da zai haɗu da ita da ƙalubale da zai haɗu da shi a hanyar neman ilimi waje da lazzatan to zai samu jin daɗi wanda ta fuku sa'ira lazzacin duniya wanda ta fi sauran jin daɗoɗi ga baki ɗaya na duniya ba wani jin daɗi wanda za ka haɗa shi da jin daɗi wanda yake na ilimi in dai mutum ya samu ilimi ko to ba wani daɗi da morewa wanda zai ji ta kamar yadda mai neman ilimi yake jin wannan daɗi na'am ولهذا كان محمد بن حسن إذا سهر الليالي ونحلت له المشكلات يقول أين أبناء الملوك من هذه اللذات ولهذا كان محمد بن الحسن وتصور هكا نما محمد بن الحسن الشيباني الله تعالى جكنسا da rahama ya kasance idza sahira layaliya idan ya hana idansa darare barci ya hana idansa barci darare da yawa wani hallata lahul mushkilatu matsaloli waɗanda suke masu rikitarsuwa a wajen shi ya zamanto sun warwaru ya warware waɗansu matsaloli a cikin dare ya ƙulu shi kenan saka yana cewa aina abu na'ul muluk ina ɗiyan sarakuna min hadhihi lazzati daga wannan jin daɗi ina so ina ina ɗan tsohuwa ina ne ganci ina ɗiyan sarakuna ba su isa su samu wannan jin daɗin ba wato akwai lokacin da idan kana neman wata matsala ka wahala ka wahala shikenan kawai sai ka ci karo da ita za ka ji kamar ka tashi ka je ka yi alwala ka zo ka yi sallah ta nafila raka biyu ka yi sujudu shukur akan wannan daɗi da za ka ji ana ta gardama ana ta rikici akan wata misala amma kuma kawai ka zo cikin dare kana karatu kawai sai ka zo kan gurinta sai ga baki ɗaya ma duk wata gajiya da sauransu da kake ji duka gabaki ɗaya ta tafi sai ka tashi ka zagi ne madan ta ce wani wani baka kwanta ka ce a ina zuwa ina zuwa ke je ki kwanta akwai aiki a gaban mu shikenan sai ya ta karatun shi to haka muhammad ibn al-hasan ashebani yake idan ya hana idan sa barci da dare shikenan wata mas'ala wanda take ta rikita a gare shi da rana idan ya warware ta ya zama to ya fahimce ta da kyau shikenan kuma sai ya ce aina abu na ulmuluk ina diyan sarakuna min hadhihi lazzati daga wannan jin daɗi da muke ciki to haka ya kamata ɗalibi ilimi ya kasance a kullum kada ya dinga ganin cewa ga wani mai jin daɗi mai morewa na duniya wanda ya fi shi jin daɗi na'am وينبغي لطالب العلم ألا يشتغل بشيء آخر غير العلم ولا يعرض عن الفقه قال محمد بن الحسن رحمه الله إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد فمن أراد أن يترك علمنا هذا ساعة فليترك علمنا
فمن أراد أن يترك علمنا هذا ساعة فليتركه الساعة shikenan wayan bagi li talibul ilmi yayi kamace ga mai neman ilimi Allah ya shtaghila bi shay'in akhara kada ya shagaltu da wani abu na daban ghairi ilmi in banda ilimi ya zamanto a awoyi da yake da kai guda 24 kusan awa 15 awa 16 awa 14 awa 13 duka bangaren ilimi ya zuba su wala yu'ridu anil fiqh sannan kuma kada ya kau da kai game da abin da ya shafi fahimtar addini ya yi kokari akan ya fahimci addini na musulunci ya fahimci fiqh da kyau kada ya zama to ya rena karatun fiqh Muhammad ibn al-Hassan ash-Shaybani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace inna sana'atana hadhi haƙiƙa wannan sana'ar tamu wato wannan karatu namu da muke yi min al-mahdi ila al-lahdi tun daga zanen goyo ne har ya zuwa a saka mu cikin ramunmu na kabari allahad wato shine fake wanda ake yi wa malamai idan mutum ya rasu rami wanda za a yi a bangon gabas na uwa wannan shine ake ce da shi allahad ce to wannan sana'a ta mu ta karatu da karantarwa ko ce tun daga tun muna zanen tsumma na iyayenmu tun muna yara mitsi mitsi ake kawo mu makaranta kuma za mu ci gaba da yin ta har ya zuwa mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to haka ya kamata kada ɗalibin ilimi ya ji akan cewa yau gashi ya kai matakin da shi ya ƙare karatu ya ƙare karantarwa ya ƙare koya ya ƙare koyarwa a ba wannan lokacin idan har ka ji kanka akan cewa yau ka kai matakin da ba za ka je makaranta ka yi karatu ba ba za ka koyar da kowa ba iya jahili kenan aka same ka faman arada an ya turka ilmana hada sa'atan al'imamu muhammad ibn al-hassan a shebani ya ce dukkan wanda yake nufin ya bar wannan ilimi namu dan lokaci kankane fale turkuhu sa'a to allah ta'ala ya sa ya bar shi shi ma lokaci mai yawa wannan addu'a ce duk wanda dan ya samu wani kayan duniya ya samu ta busha da ana ce mishi malami ya ce kai shi yanzu shi ba malami ne dan kasuwa ne ya ga mishi da malami to allah sa ya bar shi gabaki ɗaya ma inda yana cin ribar makaranta yana cin albarkar makaranta yana in ya kama karatu yana izu ɗaya izu biyu ba a ci gyaran shi ba to Allah sa wata in ya kama ko sum ne dai sai ana mai tanta wani za ga cewa wallahi yana da tilawa amma daga ƙarshe saboda kayan duniya ya samu a gurin shi kawai shi kenan sai ya bar tilawa shi ta zubi da ka ji wani da in kuna zaune da shi kuna tilawa gangaram kafu guni ake ce mishi amma saboda ya dan samu rufin asiri yana canza biyar ya canza goma ya bada kaza ya yi kaza ya ba da odar kaza ya ba da odar kaza daga ƙarshe in ka zo ka bincike shi ina sattinkin tashi wannan yadda ya ce zai baka jaka sattin amma sattinkin nan zai ce ta yi wahala yanzu na'am
ودخل فقيه على أبي يوسف يعوده في مرض موته وهو يجود بنفسه فقال أبو يوسف له رمي الجمار راكبا أفضل أم راجلا فلم يعرف الجواب فأجاب بنفسه شيكنا ودخل فقيه ونبب مال من فقه وتلانا يشغو على أبي يوسف وجن أبو يوسف البلخي يعوده saboda ya gaishe da shi fi maradi mautihi a lokacin da Abu Yusuf yana cikin rashin lafiya ta ajali yana kwance baya da lafiya rashin lafiyar da bai tashi ba daga ita wa huwa yajudu bi nafsihi alhali shi yana kyauta da kansa wato yana ta fama da ransa lokacin da yana famar koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala rashin lafiya ta kai rashin lafiya za a wannan lokacin faƙala abu yusuf lahu sai abu yusuf albalakhi sai ya faɗa ga wannan babban malami wanda ya zo gaishe shi ba shi da lafiya ba amma dai saboda kawai su amfanar da juna sai ya ce da shi ramuli jimari rakiban afdalu amrajilan wai jifan jamarori idan mutum ya tafi aikin hajji ya jefe su jifan shaidan da ake yi ya jefi waɗannan jamarori yana saman abin hawa yana saman moto ko yana saman doki ko yana saman raƙumi afdalu shine ya fi lada amrajilan ko kuma yana ƙas ya jefe shi a ƙas ya fi ya jefe shi yana saman abin hawa falam ya arifil jawaba wannan malami da ya shigo gaida abu yusufa bai san amsar wannan ba ce kai ce abin nan ya ce ta yi tauri fa ajaba bi nafsihi abu yusuf sai ya baya kanshi amsa ya ce to yi kaza ya fi dacewa sama da ayyuta da kaza na'am
وهكذا ينبغي للفقيه أن يشتغل به في جميع أوقاته فحينئذ يجد لذ- يجد لذة عظيمة في ذلك wa haka za yan bari lilfaƙihi haka ya yi kamaci ga malami wanda yake faƙihi an ya shtagila bihi ya shagaltu da ilimi fi jami'i auqatihi a cikin dukkanin lokutansa zamanto da kowane lokaci iya abin da yake tattaunawa a kai matsala ce yake tattaunawa ta ilimi fahina idin to a wannan lokacin ne ya jidu lazzatan azimatan wato zai dinga samun jin daɗi wanda yake mai girma fi dalika wato cikin wannan ilimi da yake karantawa na'am وقيل Mm.
رؤي محمد في المنام بعد وفاته فقيل له كيف كنت في حال النزع فقال كنت متأملا في مسألة من مسائل المكاتب فلم أشعر بخروج روحي
masha Allah wakila aka ce ru'ya muhammadun fil manami an ga muhammadun al-hasan ashebani ba da wafatihi bayan rasuwar shi an gan shi fil manami yana ci a ba- a barci wani daga cikin yan uwansa ya yi mafalki sai suka haɗu da muhammadun al-hasan a cikin barci a mafalki faƙila lahu sai aka ce wa muhammadun al-hasan ashebani aka ce kaifa kunta fi halin naz'i yaya ka samu ranka a lokacin da ake zare maka shi a lokacin da za a cire maka rai kaka ka samu kanka yaya lamarin cirewa rai daga jiki yake faƙala sai muhammadu bin hassan a shebani ya ce kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatabi na kasance ina cikin lura ina cikin nazari cikin wata mas'ala daga cikin mas'aloli na bawan da aka dora mai fansa amma ce falam ash'ur bi khuruj ruhi ba ma san da an fitar da raina ba ina cikin tunanin wannan mas'ala din aka fitar da raina haka ya faɗa ce shi bai ma san lokacin da aka cire mai rai ba kaga wannan suka illam tashagalha bi a'malil khairi tushiluka نعم illam tushiluha bi a'malil khairi tushiluka idan har baka shagartar da kai ba baka shagartar da ita ba da aiki na alkhairi da ayyuka na alkhairi to ita za ta shagaltar da kai an gane ko ya ce falama ashuru bin yi sani ba bi khuruji ruhi da fitar raina kawai caye sai jina ne kawai mala'ikai suna mun tambaya ce ban san lokacin da aka fitar da raina ba na'am وقيل إنه قال في آخر عمره Mm.
شغلتني مسائل المكاتب عن الاستعداد لهذا اليوم Mm.
وإنما قال ذلك تواضعا wakila wato an faɗa aka ce muhammadu bin hassan ashebani innahu qala fi akhiri umrihi haƙiƙa ya faɗa a ƙarshen rayuwarsa a ƙarshen rayuwarsa kafin ya rasu da ɗan lokuta kaɗan ya ce shagalatni masailu mukatabi mas'aloli na bawan da aka ɗora wa fansa sun shagaltar da ni an listi idadi game da yin shiri li hadha al ga wannan yini na amsar raina ce matsaloli ne nake ta tunani hatta ranar wannan ta zo ta An gane da kyau amma wa inna ma bala zalika tawadu'an a sani dai kadai ya faɗi wannan magana ce ta shagalatini masail mukatabi saboda kaskantar da kai malamai haka suke idan suka aikata aiki na alkhairi ba sa ganin girman wannan alkhairin da suka aikata sun fi ganin girman laifinsu akan girman alherin da suka aikata sai ya zamanto sun yi mutunci sun tsira da mutuncinsu allah ta'ala ya sanya albarka a cikin ayyukansu wanda suka yi bayi na gari suna ta amfana da su wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka lokacin ne ya tashi lokacin da ya shi bala ne